wannan kungiya ta iyayenmu mata a wannan gari na Kumo Akwa Local Government suna da kokari kuma duk shekara suna kawo mana ziyara da ziyarar suke kamun ni a keɓance a gida da kuma ziyarar da suke kawowa a makaranta tare da ɗalibai ku kenan ba sa mantawa da mu suna zuwa mu gan su su gan mu kuma su zauna su ji karatu ma sannan su bayani wannan yana ɗaya daga cikin alkhairai da Allah ya bamu a wannan gari na Kumo Akwa Local Government muna musu addu'a wannan kungiya ta Women in Da'awa ta Akwa Local Government Allah ya musu albarka Allah ya saka musu alheri Allah ya ba su cikakken lada kullum idan suna wannan bayanan na ƙoƙarin nan da suke yi wani lokacin wallahi har kunya nake ji idan na tuno yadda garin nan yake da ƙauyukan garin nan yadda suke mace ba da'awa ba da'awa ba da'awa amma yau ga mata mata masu rauni sun bude makaranta a ƙauye sama da arba'in da wani abu su tafi daga nan garin komo su shiga ƙauyuka suna da'awa amma mazan babu yanzu jiya kawai a yawonmu da muke na da'awa na azumi da ishirwa a bakinmu saboda ƙarancin da'awar wallahi ƙauye shida aka haɗa mana ƙauye shida wallahi ƙauye shi da muka zagaya jiya ba mu dawo ba sai ana dab da za a sha ruwa tun da na bar ku a nan gurin da safe ƙarfe tara mun je dondoriya mun je garin liman mun je yarima shehu mun je kyambo mun je ardo kadiri mun je lambiyal wallahi duka garuruka nan ba inda ba mu je ba muka kafa wa'azi muka yi musu bayanai na lokaci mai tsawo haka muka dawo a gigice amma duka ƙauyukan nan gaba ɗaya ba inda ba a buƙatar da'awa to ina jin tsoron nan gaba in ba an yi da gaske ba matan nan fa su ne za su zama malaman nan su ne za su koma da wannan sun kori maza kuma ko in ce maza sun gudu yasa kullum za ku yi kamfara in maza sun gudu kam ai unwo ne yayi sai kun roƙi Allah ɓe garta Allah war tinibe Allah war timbe da war cilawa to wallahi mata suna ƙoƙari kuma shi yasa kuka hatta kun ga karatun nan kullun ina taimako magana ne da da kwakwalwa mai faɗi don muna tsammanin waɗannan yara 'yan matan masu tasowa watakila za mu samu canji a nan garin nan da 'yan shekaru ko muna raye ko ba ma raye amma na sha gaya wasu ita hajiya amina osi da sauran shugabanni da suke taimaka mata da ita ma da suke tarayya da sauran wasu na ce kullum idan kun zo min ziyara ni sai ne ta ganin dattawa tsofaffi nake gani a cikin kungiyar tsofaffi ne nake gani a cikin kungiyar na ce ina 'yan mata ita wannan kungiyar ta ku ba 'yan mata duk yawancinsu manya ne to in an dai barancan sun gaya min cewa sun fara daukan yan mata na ce ku ringa daukan yan mata matasa da za su gaje ku wata ciwon kafa zai hana ta fita wata a, a, a, a ciwon hawan jini wata ciwon kaza wata shekaru wata mutuwa nawa nawa kuka binne a cikin kungiyar nan da yawa akwai wanda suka mun mutu fi sabilillahi so muna muna muku addu'a Allah ya taimake ku Allah ya muku albarka kuma Allah muke roƙo tabaraka ta'ala ya amfanar da wannan gari da wannan ƙungiya Allah kuma ya samu dace so insha Allah bari mu dan sallame ku da yan tambayoyin ku sai mu dan gana da su ko kuma sai in sallame ku sai dai gobe kuma insha Allah wannan baiwa Allah ta ce malam a taya mana a taimaka mini da addu'a yayana ne baya ji ya bar gida yana Gombe amma yanzu ya koma Bauchi ko gida baya zuwa in muka kira shi a waya sai rinka cewa kawai mu dai mu taya shi da addu'a shine malamin turo takarda nan ka gaya wa ɗalibai su taya shi da addu'a Allah ya shiryar da shi da mu ma musulmi gaba ɗaya wannan dan uwanta ne ya dan lalace ya bar hanya kenan Allah ganar da shi ai kenan ke da sauki ma tunda an san yana Gombe har ya tafi Bauchi kuma kuna ma jin muryar sa ya kidawa ai da tattara za ku samu katti masu karfi madaka dawa su je Bauchin su su hada da dan sanda su tukuikuye shi su kawo shi gida in jari ne bai da shi ku ba shi jari in mata ne babu ku nema masa wata budurwa mai dan saukin sha'ani ta aure shi ta yi hakuri a je a ta lallaba a rufa juna asiri to amma an ce ya lalace ne baya ji in kin san mace ta ce wani ya lalace baya ji to Allah ya san me yake yi Allah ya shiryar wannan ta ce malam wata ce ta sha maganin planning maganin daidaita haihuwa sai jini ya balle mata har tsawon kwana ashirin da biyar kuma ba ta azumi ba ta sallah azumi ko ɗaya ba ta yi ba har yau ha'a ta ce shi ne na ce mata ai wannan jinin na ciwo ne ba na al'ada ba ne to amma malam ta yadda ita kam tana nan tana ta jiransa wai sai ya ɗauke za ta ɗauki azumi yau ga shi azumi ya yi nisa sha bakwai malam menene gaskiyar lamarin nan haka za ta yi ta zama ba azumin a'a ta yi kuskure mun sha gaya muku a karatu cewa duk matar da ta sha wani magani ko al'adarta take mata wasa to ta duba al'adarta da kwana nawa take hudu biyar shida ta maintaining ta kiyaye kwanakin da take yi wannan jinin da yake zuwa damu fasad sunansa lalataccen jini jinin da yake gurɓatacce na rashin lafiya baya hana sallah baya hana azumi baya hana mu'amalar aure to amma rashin zuwan ku makaranta da rashin tambayan malamai yakan jefa ku cikin kuskure a zo ana azumi kina ta cin abinci da haka wannan mata a gaya mata maza maza ta ɗauki azumi daga yau ɗin ma ta kame bakinta ta je ta ta azumin ta ci gaba da neman magani tunda kuma dama ita ta tsokalo shi ta fara shan kwaya ne na planning ko an mata allura ne na planning to sai ta je ta samu kwararrun likitoci da asibitocin da suke da masaniya akan yankewan jinin mace me za ta sha a tsaye da shi wani kwaya za a bata ta tsaye da shi wani allura za a mata tsaye da shi amma baya taba azumi baya ta mu'amala aure kuma baya taba sallah da haka kin yi kuskure yar uwata ki je ki ware kwanakin da kika san shine kike al'ada ki a da sai kin rama salloli da azumin da suka kubuce miki a sauran kwanakin da kika dora kika yi zaman banza ba ki sallah ba ki azumi malam idan mutum zai tafi sujjada menene menene ake so ya fara taba ƙasa hannu ko gwiwa sabanin malamai ne wasu sun ce hannaye wasu sun ce gwiwa da yawan malamai sun tafi akan hannu za a kai shi zai fara taba ƙasa kafin gwiwa malam ina da tambaya kamar haka idan mutum ya kaɗe yaro ya mutu zai yi azumi ne kamar na babba ko ku dai tun da yaro ne ba a azumi a'a ai shi ma rai ne ai shi ma rai ne yanda aka kashe babban mai shekara 80 hakan an kashe mai shekara biyu uku a hanya sai an yi azumi kuma azumin nan dole ne malam da fatan ka tashi lafiya ga tambaya ta kamar haka wata wata yar yarinya ce yar budurwa tana cikin damuwa a gidan iyayenta ku taimake ta da shawara da addu'a ta ce malam ni ce kullum matan yayana matan yayuna sai suna mini ƙarya a gurin yayuna su kuma sai su rinka dukana ban yi musu komai ba ga zagi ga cin mutunci ta ce wallahi malam in suna mun abun nan sai na ji kamar na fita na bar gidan nan kuma bayan haka sai su je su haɗa ni da mahaifiyata su yi ta mata ƙarya a kaina bayan sun dake ni bayan sun wulakanta ni matansu ne suke ziga su suna gaba da ni suna ƙina kuma an je an haɗa ni da mahaifiyata tsohuwa kuma ita ta sa abin a ranta yanzu haka tana kwance ba ta da lafiya akan wannan matsalar tawa ni kuma na rasa yaya zan yi da rayuwata malam a taimaka mana da addu'a Allah ya yi miki Allah ya yi miki ki ta haƙuri shi ne ɗaya daga cikin zaman budurci ba aure duk wata budurwa da take gidan yayanta tana cin abincin karo da taimako dole ta haƙura da wulaƙancin matan yayu ko kuma matan yayu ga kuna gabana kuna zare min ido Allah sai ya kama ku in kuna cutan 'yan matan da ake ba ku riko a hannunku wallahi Allah bai zai bar ku ba ku daina yi ku mutunta su duka duka shekara nawa ne yar yarinya budurwa kam za ta yi audenta ke ki bincika ki me yasa suke hada ki da yayyan naki in ba kya musu ladabi ne ki dawo ki rinka yi musu in ba kya musu aiki a gida ne ki dawo ki rinka yi musu idan kuma kishi ne da kiyayya ba sa son ki to ki kokarin ki nemi wani wurin zaman ba nan gidan ba mahaifiyarki kuma ki je duk yanda za a yi ki lallabe ta ki bata hakuri ki fashe mata da kuka ki sha kuka sharkaf ki ce wallahi ta lai sharri aka miki ki ce ke kina son ta kuma ba kya son abin da zai bata mata rai kina so ta taimaka miki da addu'a ke ma ki dan langwabe ki ce ke yanzu ma baki da lafiya saboda kin ga bata jin daɗi ta samu ta miƙe sannan kuma yan hizba in ta zo gobe ku kawo ta dan in ji meye larurar tata sai a dan daɗa ba ta shawara in kuma ta kama mu kira mu kira yan uwan nata maza sai mu kira su su ma mu su faɗa da nasiha su kula da ita wannan ta ce mala ina so a taya ni da addu'a ni matar aure ce ina da miji yaran mu su biyar a magana ta girmama malam Allah ya jarabce mu da wata cuta da ni da mijina ku biyu gaba daya da yaranmu to kin ji wata cuta ta fada musu da mijin da matar da yaran Allah ya yi musu wannan masifa Allah ta kaita ta ce mijina kusan shekara shida ba shi da lafiya to malam dan Allah a sa mu a addu'a da ni da mijina da yaran nan namu da bamu da lafiya kusan shekara goma idan na kasance a cikin gidan aure na nakan yi ta mafarkai nakan ga waɗansu halittu irin su kuliya da su ɓeraye da sauransu su ta bani tsoro suna firgita ne don allah malam a samu addu'a ko da Allah ya bani juna biyu sai ya dawo sai sai ya dawo kamar babu shi in na samu ciki sai sai a neme shi a rasa dan Allah a ce maka mini da addu'a Allah ya ƙara mana son annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kai wannan mata akwai zakin baki Allah ya saka mata da alkhairi kuma daga ƙarshe ta ce Allah ba malam ikon amsawa tambayar ki ta zo kuma insha Allah za a amsa na farko dai Allah ya bawa mijinki lafiya ya baki lafiya ba ƴaƴa lafiya abu na biyu a bisa bayanin da kika yi alamu yana nuna gidan nan naku a cike yake da shedanu da aljanu akwai jinnu duka wannan misalai da kika faɗa na mafarkai da abubuwan da ake baki tsoro duk aljanu ne mai aljanu take wannan da aka ki nemi maganin koran aljani da addu'o'i da ake karantawa na rabuwa da aljani ki rinka karantawa gobe ki kawo ruwan tofi a jarka haka in yi miki addu'a a gaya miki yadda za ki rinka yi kina sha kina shafawa a jiki kuma kina ɗura wa 'ya'yanki sannan gidanku ku yawan kunna alƙur'ani ki rinka yawan karatun sunan baqara mai gidan nan naki ki gaya masa ya rungumi qur'ani tun da ya shekara shida a kwance to kada fa rashin lafiyar ne ya kai shi makabarta lalle ya kama ibada idan da nisan kwana zaki ga ya miƙe alamu yana nuna watakila aljanu ne suka buge ku a nan gida suka jefa ku cikin wannan yanayi amma wani lokacin rashin shawara shine kuma duk lokacin da aka ce mace wai ta dau ciki wai sai aka je aka nemi cikin babu to akwai shedanu a cikin abin ke ki rinka jin motsin ciki amma idan an je likita ya duba da na'urarsa sai ya ce bai gani ba babu gaskiya akwai shedanu akwai aljanu a ciki sai a kokari a nemi malamai masana su ba da shawara da addu'o'i akwai addu'o'in da muka ba wa malam muktar sauci sunna na bakasi na wannan larurorin aljanun da ayoyin rukiya da na lalata sihiri ku je ku yi ya muku photocopy ku samu a wajensa wannan ta ce assalamu alaikum malam ina tare da wani saurayi na malam yau shekaranmu uku malam muna tare a cikin azumin nan ya kira ni yake ce min wai fashi an bashi mata shi ne kiso malam don Allah ka taimake ni ka sama min miji kawai malam ko abokinka ne ma ta ce inda da zaman lafiya na yadda zan aure shi oke da yake ni tsoho ne ai zaki ce wato ko abokina ne inda da zaman lafiya zaki aura ta ce malam Allah ya maka albarka da ilimi da zuri'a da kuma ƙara basira malam na gode a share ruwa lafiya jama'a ga wata yar uku ta shiga wani yanayi yar budurwa ce ta fada yaudarar saurayi dama yanzu haka ashe mutum kana neman aure da mutum kawai ya bugo ma ya ce an bashi mata ashe haka suke muku a garin nan me yasa ba ku gaya min tun farkon azumi ba ai da na ta ragargaje su a tafsirin maza wannan ai cin amana ne to gaskiya nan gaba kuma in an zo neman kafa ɗaya a waje kafa ɗaya a ciki ku daina sakin jiki saboda kar a zo a samu matsala yanzu gashi wannan wai an bashi mata to hiran da ya ta zuwa yana bata miki lokaci fa ko da da kika ta shafa masa da dan kaza kaza kaza duk da dan abin alheri da yake zuwa gidanku a dan miko masa dan cincin da dan lemo da ya shanye duk a banza to Allah ya baki mijin kwarai ni ina baki shawara zaki nemi miji ai bai kamata ki nemi ɗan aboki na ba tsoho tunda muka tsofaffi ne sai ki nemi matashi yaro dan karami eh Allah ya baki miji yanzu matsalar shine ban san halin ki ba ban san tarbiyyar ki ba ban san addinin ki ba ban san kamewar ki ba ballantana in zo ne alkawari a gaban duniya zan sama miki miji dole sai 'yan hizba sun yi miki sikirinin sun tabbatar da ingancinki da mutuncinki da darajarki a wannan gari mai albarka insha Allah sai su gaya mun sai mu duba idan an zo tafsirin dare yau sai mu karanta tambayar mu ce jama'a gagara basa ta sauka wanda Allah ya sa yake so ya zo gurin malam ya masa interview in an ci sa'a ma wataƙila ranar rufe tafsiri 26 da daddare mu daura muku aure tare kin ga shikenan insha Allah ta'ala amma ba zan yi wannan ba sai ayin hizba sun miki sikirini sun tabbatar yawa Allah ya sa albarka Allah ya baki mijin kwarai ke kuma Allah ya kubutar da ke da sharrin saurayi da fitinar saurayi da saba alkawarin saurayi malam Allah ya saka maka da alkhairi da fatan ka tashi lafiya Allah ya ji kan iyaye Allah ya sa aljanna ce makoman mu malam da Allah ina so ka taimaka mini da addu'a ina cikin damuwa wanda ya kasance ko bacci bana iya yi tace malam ni budurwa ce amma da zaran mun daidaita da saurayi mun daidaita maganar aure in yace zai turo shi kenan mun farabu kenan da ya ce zai turo to daga turo wannan yayi gaba ba zan sake ganin sa ba kuma malam kowa ya ba zai sake kira ba malam a taya ni da addu'a Allah ya tsare mini mutunci na kuma Allah ya bani miji na gari ya ubangiji ka yaye mata wannan masifa ya Allah ya Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala ka ba ta mafita wannan larura take damunta samari da suke guduwa Allah ka rike mata su Allah ka daure mata su in mutanen kirki ne albarkacin wannan azumi Allah ka sa zuwa bayan sallah mu ji albishir ma ta yi aurenta kuma duk yarinya da take da larura irin wannan saurayi ya zo ya tafi saurayi ya zo ya tafi gaskiya ta je ta samu malamai na sunna ta musu bayani watakila akwai shedanu a jikinta yawanci masu aljanu ne in dai ya zo ɗaya ya tafi na biyu ya tafi ba uzuri na uku ya tafi ba uzuri to yawanci shedanu ne akwai wani aljani ana ce da shi jinnul ashiq yakan auri mace sai ya zo ya sa ta ta irin waɗannan abubuwan ya ta koran samarin amma duka dai sai Allah ya yarda ya kaddara to ina ba da shawara ki je ki nemi magunguna na ruqiya da ayoyin ruqiya da kuma ayoyin lalata sihiri wani lokacin kuma sammu ake wa mutum a hana mutum aure ki ga yarinya budurwa ta girma bata rasa manema ba amma auren ya gagara to akwai wanda aljanu suke fama da shi akwai wanda kuma sammu ake musu da sihiri da tsafi Allah ya kubutar da mu gaba daya Allah ya ba mu kariyarsa a ga takarda nan aka aiko cewa malam muktari bakasi ya ce za a iya samun dukkan karatuttukan nan da ake yi wannan karatun da muke na mata da wanda muke na maza da wa'azuka na lakcocin ƙauye idan an je wajen malam muktar ɗin bakasi duk karatuttukan yana da su a mp ko a tura miki a waya za ki iya samu to wannan kuma wani abin alheri ne daga rabasa da Allah ya ba ku sai a je a same shi abin nan ina muku addu'a da fatan alheri Allah sa a gama lafiya Allah sa aljanna mu koma Allah ya ji kan iyayenmu idan Allah ya kai mu ranar alhamis insha Allah ranan ne zamu a ba ni sunan shi ranan ne zamu wannan zamu je gidan kurkuku a kai taimako da kuma nasiha da muke zuwa gidajen kurkuku zamu je billiri zamu je tula zamu je sham in Allah ya sa da dan sabulai da omo da gishiri da garin kwaki da kayan sakawa da aka saba ana kawo duk shekara to lalle a ci gaba da kawo don mu har hada da na wajen mu mu kai musu dan na gaba na kam imanin ku yayi rauni sai dai abin da Allah ya Allah ubangiji ya ba ku ikon taimakawa Allah ya sa mazan naku masu taimaka a yan hizba ina son daya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma ina son a tara mini mata masu goyo din nan na cikin rumfa wanda suke saurara da Allah saurara mata masu goyo da suke da 'ya'ya amma mata mai 'ya'ya mata mutum goma sai a samun su a layi zan ba su wata kyauta ta hijabai na ƙananan yara insha Allah wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka